أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا اللتافين ياقوت الفريدة زام الأولى دقا إن مكقوانا فصل في جوهرة الكمال فصل دذي مغانا أشكين جوهرة الكمال fi madahi sayyidin rijal a cikin yaban shugaban mazaje sallallahu alaihi wa sallam dama ita jawhara mu ne muke takaita mu ce jawharatul kamal yawanci ma mun fi cewa ma jawhara amma asalin sunanta jawharatul kamal fi madahi sayyidin rijal to zai magana akan falalar jawhara zai magana a fasali yadda sharadin jawhara yadda ake karanta jawhara sharadi ne mai muhimmancin da duk wani ma'abocin amfani da jauharar ya sani saboda zai taimaka sosai. Tarajjan laha hataman idza kunta rahilan bi sharti daharatin limawdi'i wa da'ati tarajjal kai tafiyar kafa laha saboda karanta jauhara. Hatman kuma wannan abin wajibi ne idan kana kan abin hawa idza kunta rahilan idan kana kan abin hawa kana kan abin hawa kana wazifarka kana wazifa idan ba za ka canza salatul fatihi ashirin a madadin jauhara goma sha biyu ba kai dai jauhara kake so ka karanta to kawai shi kenan sai ka sauka a ƙasa kana kan doki ko kana kan mashin ko kana kan mota kana wazifarka kana zuwa jauhara to sai kai fakin da motarka sai ka fito sai ka zauna sai ka taho kai tafiyar kafa ko kuma akan doki kake tafiya ko akan mashin ko keke in ka zo jauhara sai ka sauka ka yi tafiya a kafa kana karantawa shine tarajjal kai tafiya a kafa laha saboda karanta jauhara hatiman kuma wani abun wajibi ne idan kun tarahila idan kana kan abun hawa bi sharɗi daharati amma da sharɗin tsarki falli mawdu'i wada'ati da gurin da kake takawa din ya zama da sharɗin gurin da kake takawan mai tsarki bi sabi'atin nadabal julusi likatmiha siwa lidaruratin kafotin lirfqati to bayan kana tafiya kan abin hawa aka ce idan ka zo jauhara ka sauka kai tafiyar kafa kana tafiya a kafa kana karanta kar ka karanta ta kan abin hawa to ita din ma da kake karanta wanda ba akan abin hawar ba bisabi a ce idan ka zo jauhara ta bakwai nadbul julusi ana so ka zauna li katmiha saboda karasa karanta jauhara din da ka zo ta bakwai to sai ka zauna siwali daruratin sai dai inda wata larura ce cewa in ka zauna din za a samu matsala to shikenan sai ka karasa a tafi ka fautin li rufkati kamar tserewa rufkati abokan tafiya daman kana tafiya ba kai kaɗai ba ne ka zo karanta jauhara ka sauka kana tafiya a kafa kana tafiya a hankali kana karantawa sai ka ga cewa idan da ka zo jauhara ta bakwai in ka ce sai ka zauna guri guda ka ƙarasa to abokan tafiyar ka za su yi maka nisa to anan kan sai ka ƙarasa ko a tafa ne ina fatar an fahimta shine siwali daruratin sai dai inda larura ka fautin rufukati kamar tserewa abokan tafiya. Fada'aha ala sifulin sigarin wada bacin, fa haza huwa al-mahfuz inda al-aimati fada'aha kabar karanta jauhara ala sifulin akan kwale-kwale dan karamin jirgin ruwa, amma banda manya-manyan jirgin ruwan nan boot, banda irin su boot irin su shaf. A ala sifulin akan kwale-kwale, in kwale-kwale ne kake tafiya to karka karanta jauhara, amma irin manya-manyan jiragen ruwan nan ne zaka iya karantawa. Wada bacin sannan karka karanta jauhara akan dabbarka da kake tafiya shine irin su kekenka su mota su mashin to su wannan kamar dabba ne to kar karanta jauhara akai in kana wazifa akan su in ka zo jauhara kawai ka canza da salatul fatihi ashirin in kuma kai dai ka so cewa jauhara za ka karanta to kana zuwa kan jauhara sai kai fakin sai kai fakin ka tsaya guri guda sai ka karasa wazifarka da jauhara tukun sai ka ja motar ka wuce fa hadha huwa al-mahfuz wannan abin da na gaya maka fa cewa kar a karanta jawhara akan kwalakwale ko akan dabba in irin yanzu ne kace irin su keke su mashin su mota fa hadha huwa al-mahfuz wannan fa abu ne wanda aka kiyaye inda al-a'immati a wajen shugabanni haka abin yake zai gaya maka kuma ah to me yasa ba za a karanta ta akan dabba ba me yasa ba a karanta ta akan mashin ko keke ko mota ba ko kwalakwale ba abin da ake nufi da dabbacin dama ai dabba karama ne wanda to bisadi asin a jauhara ta bakwai min ha lokacin da ake karanta jauhara an aka zo jauhara ta bakwai huduru nabiyina akwai halartowar annabinmu sallallahu alaihi wasallam mara ina karan karanta jauhara kana zuwa jauhara ta bakwai to annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a gurin ma'al kulafa'ir rashidina tare da halifofin nasa nan shiryayyu shine abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum wa kudwati da jagoran mu shehu tijjani wannan yasa aka ce karka karanta a karamin jirgin ruwa saboda ai ba zai kai mutum shida su zauna a ciki ba in sun zo to saboda girmama su ne duk da ana magana ne ta ruhi amma girmamawa ce ta sa aka ce karka karanta to kaga kuma qur'ani ya tabbatar wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub girmamawa ga al'amarin Allah yana kawo mutum tsoron Allah a zuciya yace walau dum ta zikriha duhuran dawilatan lama fara kuka biz zawatil karimati walau dumta da ka dawo ma zikira da karanta jauhara duhuran dawilatan lokaci mai yawa lama fara kuka da basu rabu da kai ba biz zawati da zatin su alkarimati masu girma ana duk wanda ya dade yana karanta jauhara to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da shehu tijani ba za su rabu tare da shi ba shine walau dumta da zaka dawo ma zikira da ambatanta lama fara kuka lama fara kuka ba za su rabu da kai ba eh walau dun ta zikira da da huran dawilata da zaka ci gaba da karanta ta zamani ne tsawo lama fara ko ka ba za su rabu da kai ba bizzawati da zatin su alkarimati mai girma tagay wa tagayyuru jilsatin lahalit ta'addubi jara amarin bihi lada julli ikhwati yace wa tagayyuru jilsatin haka canza zama biha lokacin da aka zo jawhara ta bakwai litta addubi saboda girmamawa saboda ladabin cewa kana kaddara cewa ga shehu tijjani a gurin ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa saboda haka in ka zo jihara ta bakwai sai ka gyara zama saboda ladabi jara amalin bihi aikin nan ya gudana ladajin li ikwati a wajen manya-manyan dukkanin yan uwa ma'ana abu ne abu ne sananne wanda duka yan uwa haka suka yi walau kushi fal hijabu ayantuhum ma'an walakin hujumna an tarakum min tarakum zallati walau kushifal hijabu da za a yaye hijabi ayan tuhum da ka gansu ma'an gaba daya da ka ci baki yana zuwa yace walau kushifal hijabu da za a yaye mana hijabi ayan tuhum ma'an da mun gansu gaba daya abin da yasa an ce maka ana wazifa aka zo karanta jauhara ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gurin da sahabbansa da shehu tijjani abin da yasa ba ma ganin su saboda zunubi ne mana yawa shine walau ku shifal hijabu da za a yaye mana zunubi ayan tahum ma'am da mun gan su gaba daya walakin sai dai hujibna an kare mu ne ba za mu iya ganin su ba min tarakum zallati saboda girman kaskancin mu ma'ana saboda girman zunubin mu zunubin mu ne yawa wanda tsarkin sai kai tsarki zai iya ganin su kuma an samu wani daga cikin bayin Allah a rafai bayin Allah ya ce lalle suna zuwa ya ce ya kiyaye in aka ɗauki jawhara ta bakwai ana karanta in an zo Allahumma salli ala wannan ala dal'atil haqqi bil haqqi da an ce dal'atil haqqi to anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bayyana a gurin da shehu tijjani da sahabbai da shehu tijjani to ka ji wasu daga cikin arifai ma har sun san ma daidai gaba da an ce Allahumma salli ala dal'atil haqqi bil haqqi to anan suke bayyana to mu abin da yasa za a ce suna nan kuma mu ba ma ganin su to zunubi ne mane ba da tsarkin mu ya kai da mun gansu yace fa ya rabbi farhamna bi fadlin wa minnatin bi ru'yati wajhihi bi nawmin wa yaqzati fa ya rabbi ya ubangiji farhamna kai mana rahama bi fadlin da falalarka wa minnatin da baiwarka bi ru'yati wajhihi da kallon fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi nawmin a bacci wa yaqzati da farke wa man dama indan nawmi sab'an yaran nabi bisharɗul wudu'i ma ɗaharati buƙati wa man dama duk wanda ya dauma wajen karanta jauhara inda naumi lokacin da zai bacci saba'an ya karanta jauhara kafa bakwai yaran nabi zai ga annabi ma'ana duk wanda yake so ya ga annabi a mafarki in zai kwanta barci sai ya alwala ya karanta jauhara kafa bakwai kuma ya kwanta a guri mai tsarki kuma hakan ba adadin kwanaki zuwa lokacin da Allah zai sa bukatarsa ta biya to wa man dama duk wanda ya dawoma inda naumi lokacin bacci saba'an kafa bakwai yaran nabi zai ga annabi bi shartil wudu'i amma fa da sharadin ya kwanta da alwala ma da harati bukwati da kuma tsarkin guri ya zama simfud da mutum yake kwanci akan ta mai tsarki ne wata lillah hasnatayn ma asharatin ka annama zara ahmad annabi bi rawdati wa talin laha wanda ya karanta jauhara isnaini biyu ma asharatin tare da goma ma'ana goma sha biyu kenan ka annama zara ahmada zai samu lada kamar ya ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar annama kai ka ce zara ahmada nabiyya ya ziyarci annabi ne bi raudati a raudarsa wa kullu nabiyyin ma'awaliyin min adama ila waqti zikriha bi iznil wasitati kai za a bashi ladan ma wa kullu nabiyyin kamar ya ziyarci dukkan wani annabi ma'awaliyin tare da ziyarar dukkanin wani waliyi min adama tun daga zamanin annabi adamu ila waqti zikriha zuwa lokacin da yake karanta wannan jihar sha biyu bi iznil wasiqati wannan sirrin an same shi ne bi iznil wasiqati da izinin wasiɗar mu shine shehu tijani to ka kai da kake dariƙar tijaniya aka ce ba za ka ziyarci wasu waliyi ba sai wanda suke cikin dariƙar tijaniya kaga yi aiki aka sauka aka rage ma kai da za ka karanta jauhara goma sha biyu ka samu ladan kamar ka ziyarci dukkan waliyan duniya da annabawan duniya gaba ɗaya to kaga shikenan kai ka fito kenan a barka kai ta shan wahala saboda haka ba aibi bane dan an hana ka ziyara wasu waliyi aiki aka rage maka kuma in ka je din ma ba abin da zaka samu a wurin su a matsayin ka na wanda kake gidan shugaban waliyai wa ba'da al-firaq wa ba'da al-faragi wa bi qalbi mazallatin ilayka rasulullahi hazi hadiyati to kaji ita wannan jawhara goma sha biyu kaji yadda ake yin ta wa ba'da al-faragi bayan ka gama karanta wannan jawhara goma sha biyu wanda aka ce zaka samu ladan ziyarar ma'aiki da annabawa da dukkan waliyai wa ba'dal faragi minha bayan wa ba'dal faraga faragi bayan ka gama karanta jawhara kul sai ka faɗa bi kalbi mazallatin da irin zuciya na mai kaskantar da kansa ilaika rasulullahi ya rasula wannan ya rasula na karanta maka ne hazi hadiyati wannan hadiya ta ce zuwa gare ka ya rasulullah to shikenan to wannan zaka samu wannan lada yace wa kam san wa sittina tuluha inda shiddatin walil khairi marratan bi aidil faridati ya ce wa kamsan wa sittina jauhara sittin da biyar asluha ka karanta ta inda shiddatin lokacin tsanani da abin da ya dame ka a rayuwa to karanta jauhara sittin da biyar Allah zai yaye maka shine wa kamsan wa sittina sittin da biyar utluha ka karanta ta inda shiddatin lokacin tsanani da abin da kake ke dame ka duk bukatar da ka sa gaba ka zauna zama ɗaya ka zauna karanta jauhara sittin da biyar kai addu'a Allah zai biya ma bukata walil khairi marratan idan kuma kana so alkhairi ya tabbata gare ka sai ka karga karanta jauhara kafa ɗaya bu aidul fariyati bayan duk sallar farilla kana so ka rika samun alkhairai ka samu arziki ka samu fatahi to sai ka rika karanta jauhara kafa ɗaya duk bayan sallar farilla kuma wannan sirrin yana yi sosai ko yau din nan ka fara duk wanda talauci ya dame shi rasa yadda zai kace masa da yayi sallama a sallah ya karanta jauhara kafa ɗaya ya ci gaba da haka in Allah da cikin lokaci kankani mutum zai samu ci canji a rayuwa wallahu ta'ala alam